بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله يوم منا رانا litinin hudu ga wata rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas hijiran manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga birnin makka zuwa madina wanda ya daidai sha bakwai ga watan takwas wato watan da ake danganta shi da watan ruwa shekara ta 2026 miladiyar isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam a wannan masallaci mai albarka ba don komi ba sai don gudanar da tunatarwa ga kaina da kuma sauran 'yan uwa musulmi na kusa da na nisa a cikin jerin karatun da muke yi na wa'azi na ƙarshen wata duk da wannan ba ƙarshen wata ba ne shi ne kusan karo na takwas ko na tara idan ban manta ba abinda muka ce za mu yi magana a kan karatunmu na yau maudu'inmu shi ne hattara da bakinka karatunmu zai zai kasance a kashi biyar ne kashi na farko gabatarwa ce da sanin menene ake ce ma baki sannan kuma menene ake ce magana sannan kashi na biyu za mu sanin cewa baki wanda Allah maɗaukakin sarki ya mabawa ni'ima ce sannan kashi na uku za mu zana kalolin ayyuka na baki wato mummunan aiki da ake aikatawa da baki sannan kashi na hudu za mu ji menene matsayin addinin musulunci akan baki sannan kuma menene matsayin addinin musulunci akan laihi wanda ake aikatawa da baki sannan abu na ƙarshe shine za mu jan kunne akan mummunan aiki da ake aikatawa ga baki musamman akan wannan lokaci ya koyan uwa musulmi magana mu ta farko abinda ake ce ma baki shine abinda kowa ya san shi wani sashe ne daga cikin sashen jikin ɗan adam wanda Allah maɗaukakin sarki yake mabawan shi wanda da shi ne mutum yake iya furci mai kyau sannan kuma da shi ne mutum yake iya furci mara kyau kinan shi yasa baki wata wuka ce ko kuma wata takobi mai baki biyu za a iya aikata alkhairi da shi sannan kuma za a iya aikata sharri da shi sannan mutane suna da baki sannan kuma dabbobi su ma suna da baki amma akwai bambanci tsakanin bakin ɗan adam wanda shi yana magana da shi ne sannan yana cin abinci da shi sannan kuma yana shan abin sha da shi sakamakon su dabbobi suna mine ne da shi suna cin abinci kaɗai ne da shi sai kuma in kuka ko kuma kuwa kinan don haka ya kuyan uwa musulmi kalma wadda take nuna sunan baki ta zo a cikin alkur'ani mai girma a kusan waje 31 sannan abin mamakin da ke da kwai a cikin ayoyin nan kusan 31 duk idan Allah maɗaukakin sarki ya kawo kalmar da take nuna sunan baki wannan to yana kawo ta ne a inda arna suke ƙoƙarin yi ma addinin musulunci ƙarya ko kuma suke ƙoƙarin haɗin mummunan aiki da wannan bakin nasu kama a cikin alkur'ani mai girma inda allah maɗaukakin sarki mai girma yake cewa ya ƙulu na bi afwahihim ma laisa fi ƙulubihim mushirikai suna gayi da bakunansu abinda ba shi yake cikin zukatansu ba sannan a wata aya Allah maɗaukakin sarki mai girma yake cewa kaburat kalimatan ta min afwahihim in ya na illa kaziba kalmar da take hitowa daga cikin bakinsu ta yi girma wannan kalmar da suke gayi ba komi ce ba ba ce ƙarya ce ba wace kalma ce a wannan aye ta cewa Allah maɗaukakin sarki yana da ɗa Allah maɗaukakin sarki ya riƙe ɗa shi ne Allah ya ce kaburat kalimatan ta min afwahi tur da wannan kalmar wadda take hitowa daga bakin wa daga bakin arna daga bakin mushirikai sannan a cikin surat yasin Allah yake cewa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malu Allah yake cewa a ranar da za mu rihi bakunan su ko sai hannayensa su yi mi su yi magana sannan kahuwansu su yi shaida akan abin da suka kasance suna aikatawa a rayuwar duniya a cikin wannan kalmar ma sunan kalmar baki ta zo da jami'i kuma ta zo ne akan Allah maɗaukakin sarki ya yi magana cewa ranar lahira ba zai bar mushirikai su yi magana da baki ba a hannayensu za su yi shaida da su da ƙahuwansu sannan ba ma arna su kaɗai ba hatta musulmi Allah maɗaukakin sarki zai barin duk wani sashen jikinsu ya yi ya yi shaida akan abin da suka kasance suna aikatawa a nan rayuwar duniya. idan da hannunka ka ɗauki wani abu wanda ba naka ba hannun shi zai gayi a rana kaza na je waje kaza na ɗauki abu kaza da wannan hannun sannan ƙahuwanka idan ka shiga wadamar da ba taka ba ka ɗauko abin da ba naka ba to a ranar lahira ƙahuwanka su za su gayi su ce na shiga wadamar wani kuma na ɗauko kaza na ɗauko kaza Allah ba zai bari ka yi magana da ni ba da bakinka sannan a wata aya Allah maɗaukakin sarki yake cewa yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun Allah maɗaukakin sarki yake cewa mushrikai suna ƙoƙarin su toshe hasken Allah maɗaukakin sarki mai girma wato addinin musulunci shi yasa za ka gani a kodayaushe arna suna ganin addinin musulunci yana ci gaba ƙoƙarin suke simi su toshe wannan addinin musulunci amma shi kuma Allah maɗaukakin sarki mai girma ya yi alkawari cewa wannan addinin musuluncin sai ya cika su ko da kafirai suna kyama haka ko da kafirai ba su so shi yasa a kullum a kwana a tashi addinin musulunci menene yake addinin musulunci ci gaba ne yake yi kahin ka samu cewa musulmi ya ce zai barin addinin musulunci ya koma addinin kiristanci ana shan wahala kuma a lokacin da za ka ganin dubban kiristoci suna mi suna karɓa addinin musulunci a iya ganin da kake a ta hanyar social media yadda mutane ke musulunta ba haka ba kake ganin musulmi ya ce ya zama kahuri kinan don haka magana allah maɗaukakin sarki mai girma tabbatatta ce cewa sai ya cika addinin musuluncin shi da musulmai wanda suke shiga addinin musulunci sannan kuma suke yarda da addinin musulunci don haka ya koyan uwa musulmi matashiyarmu ta gaba shine mu sani cewa baki wannan wanda Allah maɗaukakin sarki mai girma ya yassare man mu sani cewa wallahi ni'ima ce Allah maɗaukakin sarki mai girma ya maka ita kuma ni'ima idan Allah maɗaukakin sarki mai girma ya maka ita ka sani cewa Allah sai ya tambaye ka a wannan ni'imai kaga idan abinci na ‘yar goma Allah ya baka kaci kaga ni'ima ce ko to Allah zai tambaye ka idan ƙadago ne ka samu ka sai wani abu da shi ka ci a cikin wannan cikinka ni'ima ce ko Allah maɗaukakin sarki sai ya tambaye ka inda za ka gane baki wannan da Allah ya yi maka na ka yi magana ni'ima ce ya yi maka akwai wanda za ka ga shi an haiho shi mi bai iya magana da baki wato menene shi dubu ne ko bai iya magana shi kuma wani zaka ga Allah ya halicce shi menene ana yin magana bai shi sannan kuma ana yin magana bai iya mida wato wannan menene kurma ne akwai kuma wanda zaka ga shi yana dan shi amma bai ji duka akwai kuma wanda zaka ga shi yana iya magana amma rabi yake iya yi to amma sai Allah sai ya zabe ka sai ya maka baki kuma sai ya sauke maka kayi magana kinan ka sani cewa ni'ima ce Allah madaukakin sarki yayi niyya yi maka da ɗaya daga cikin mu nan yau an gan shi da baki gobe za a ganin shi da baki akwai wanda idan ya kalle ya so ɗai ba zai so ya sake kallon shi ba ko kuma a ce yau ka ganni ina da hanci gobe sai ka ganni ba ni da shi Allah madaukakin sarki ya amshe wannan hanci ba za ka gani na da kyawun da ka saba gani na ba muna magana ne a karan kan shi shi baki a ce kana da shi ni'ima ne shi kadai ita kadai in aka tsaya Allah madaukakin sarki yayi mi ya biya ka to kuma sai ya hada maka da mi da magana shi yasa sai Allah madaukakin sarki a cikin suratul rahman sai yake cewa allamahul bayan Allah maɗaukakin sarki sai ya sanar da kai bayani. Bayani a nan shi ne yin magana da wannan bakin. Idan Allah maɗaukakin sarki ya ga dama sai ya maka bakin, amma sai ya hana ka ne, sai ya hana ka magana. Ga harshenka kana gani ko? Duk wanda aka tsaga mu harshe ɗabi, a raba ya bi ko? To bai iya magana yadda yake yi. Shi yasa a wata ayar Allah madaukakin sarki sai yake tuna mani sai yake tuna muku sai yake tuna ma kowa sai Allah yake cewa alam naj'al lahu aynain shin ba mu sawwake maka idanu ba wanda zaka gani da su sai Allah madaukakin sarki yake cewa walisanan wa shafatain sannan da halshe da kuma labba da biyu ko kaga yanda ka saba magana idan aka cire maka harshe ba za ka magana ba kaga yadda kake magana a bar maka a bar maka bakin a cire harshen ba za ka iya magana ba ko kuma a bar maka harshen wangalaban ɗabi a cire su ba za ka iya magana ba to don shi yasa da farko sai ka fara sanin cewa ba kiwon gada Allah maɗaukakin sarki ya maka wanda za ka magana ni'ima ce shi yasa Allah madaukakin sarki zai tambaye ka akan ni'imar da ka yi maka da Allah madaukakin sarki ya maka baki kokarin ka bauta ma Allah da bakinka kai ko kuma kokarin ka saba ma Allah madaukakin sarki mai girma kai da bakinka shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa summa latus'alunna yawma idhin anin na'im Allah madaukakin sarki yake cewa wallahi haƙiƙa sai an tambaye ku akan ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi mamu kenan na daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi mamu ya sawwake man baki sannan kuma ya sawwake man furici shi yasa har yanzu a cikin suratul balad sai Allah madaukakin sarki yake cewa wahadainahun najdain ka san Allah madaukakin sarki bai kama mu sai da ni sai da dalili hadainahun najdain Allah ya ce sai muka sawwake maka wata hanya biya kai dan adam hanya ta kirki sannan kuma hanya ta wadda ba ta kirki ba hanya ta shari shi yasa kowa Allah maɗaukakin sarki yana yassare mashi iya gwalgwadon hanyar da kake ɗoka to sai Allah maɗaukakin sarki ya yassare maka wannan hanyar sai ka tai a kanta idan hanyar shari ka ɗoka sai Allah maɗaukakin sarki ya yassare maka wannan hanyar ta shari sai ka tai a kanta kenan dan shi yasa ya ku ƴan uwana musulmi magana ta kashi kashi biyu akwai magana wadda ake furtawa da ni baki sannan kuma akwai magana wadda ake yi da nune ko idan a cikin gida ɗanka yana kusan randa ko idan ka yi mishi haka ba tare da ka yi magana ba ko ka yi mishi haka ko ka yi mai haka ya san me kake ni ko magana ce ko amma kuma ba tare da ka furta da baki ba to wajen yin hattara da baki na shin dole sai in na furta ne nike iya cutar da wani da magana ta ko kuma ina iya cutar da wani da magana ta ba tare da na furta ba kaga ina iya cutar da mutum a furici ko sannan kuma ina iya cutar da mutum da magana amma ba ta baki ba amma ta ni amma ta nune kaga idan ka kirawo yaro ka nuna mashi wani ko ka nuna mai idan ya tahi yayi mi yayi yayi haka ya san mi kake son kama wancan ko kana nihin je kama ruwancan kinan kaga ka cuta mashi da mi da magana ta ni ta nune ko ba magana wagga ba ta baki sannan idan mun tashi magana da kurma ya muke yi mashi magana muna yi mashi magana ta nune ne ko ba muna yi mishi magana ba ne ta yanda zai ji tun da shi baya ji kenan idan mun samu karatunmu cewa hattara da bakinka kakka yi dibin sai in kayi magana da baki kake iya cutar da wani sannan kuma kakka yi dibin sai in kayi magana da baki kake iya aikata aikin alkhairi saboda kurame suna sallah saboda suna sadaka saboda suna zakka kaga amma ba su magana da baki amma kuma suna bauta ma Allah madaukakin sarki mai girma matashiyar karatunmu ta gaba uwa musulmi shine munanan ayyuka da muke aikatawa da bakinmu wanda kuma ya kamata a ce mun yi hattara da wannan munanan ayyukan da muke aikatawa ayyukan da ake aikatawa ga baki sun kashi-kashi uku akwai laihuhuka wanda ake aikatawa da baki wanda kai tsaye Allah maɗaukakin sarki mai girma ake taɓawa kuma Allah maɗaukakin sarki mai girma ake saɓa sannan akwai laihuhuka na baki wanda kai tsaye manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ake taɓawa kuma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ake saɓa ƙalƙashin wannan ne ake saba masahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kalkashin wannan ne ake saba ma magana ta malamai wadda suka yi ijma'i akan ta sannan kuma kalkashin wannan ne ake saba ma tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da malamai saboda da malamai da sahabbai magada annabawa ne to dan shi yasa su suna cikin kalkashin magana mummuna wadda ake iya saba wa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi sannan furci wanda muke yi da baki na saba ma duk wani mutum da ka sani a rayuwar duniya wanda dan adam ne yana rayuwa kiran da haka ku uwa musulmi wannan laihuka da muke aikatawa da baki dukkan su wanda ya himuni shine ni shine aikata laihi da baki wa Allah madaukakin sarki mai girma na daga cikin ayyukan da muke furtawa da bakinmu na saba ma Allah maɗaukakin sarki mai girma shine mi shine yi ma Allah maɗaukakin sarki mai girma ƙarya ba tare da ka san wannan abin ba so da dama in hira ta yi daɗi in mutane suna zamne baka san abu ba sai ka ce Allah ya ce da mi kai unhwani kama Allah ƙarya da bakinka ko da ba ka da wannan bakin baka isa ba kama Allah maɗaukakin sarki mai girma ƙarya a cikin mutane kaga wannan yana cikin babban mummunan aiki da bawa yake iya aikata ma Allah maɗaukakin sarki mai girma sannan na daga cikin layukan da ake iya aikatawa da baki na lahi shine sauya magana Allah maɗaukakin sarki mai girma ko hukuncin Allah maɗaukakin sarki mai girma baka san hukuncin cewa ba misali wannan garka ce ba a kewaye ta ba ta yadda ba a nuna ba a san a shiga ba yanzu da mutum ya zo ya iske ta kawai sai ya shiga sai ya kwashi abinda ya kai kimanin na jikka ɗari biyar sai a zo a ce ya za a mashi sai ka ce datse hannun shi za a yi kaga hukuncin Allah maɗaukakin sarki mai girma ne ka sauya shi kuma hukuncin da a ce ita wannan gonan an sa mata iyaka ne sai ya dira ya shiga ya ɗauko wannan abin to za a iya kai kimanin a hidda maya hannu amma idan ba a iyakance ta bai shiga ebo za a aunawa a gani kayan nawa ya doka a da kudin wannan kayan wanda ya doka idan ka ce za a datse mai hannu kaga baka sani ba ka sauya mi hukunci Allah madaukakin sarki mai girma da yanda kake so sannan na daga cikin lahin da kake iya furta ma Allah da baki a tambaye ka abu haramun ne ko halal ne baka sani baka ce haramun ne ko kuma ka ce halal ne saboda a wannan lokacin ana ana yi ba ruwanka sai ka gani tambaya wadda in an tambayi babban malami yake cewa a bari sai ya dawo ya bada amsar ta wallahi kana rayuwa za ka ji an tambaye wani lahi Allah bai da matsala kawai ya ce a wannan abun kawai halal ne kawai bai da matsala ba sai an yi wani dogon bincikawa ba kaga ba dan baki ba ka sani ko to ba za ka iya aikata mu Allah madaukakin sarki mai girma wannan lahin sannan a wannan lokaci da muke abin da ya sawwake yi ma Allah madaukakin sarki mai girma ƙarya a lokacin da kake so kuma babu mai hana ka shine mi shine wannan social media din mai shiga yana gani ko sai malami ya yi karatu ya yi wa'azi kawai sai a samu wani ɗan tasha sai ya ɗauki bidiyon malamin sai ya aza sai ya zagi malamin sarran shi ya nuna abin da malamin ya yi ba daidai ba ne ka san ko don yasa ba wai don karatun da malamin ya yi ba daidai ba ne sai don saboda malamin ba a da su guda ba shi kuma abin da yake gani ya ci mutuncin malamin alhalin kuma magana Allah maɗaukakin sarki mai girma ce ya ƙaryata ba wai malamin ne bai ƙaryata shi ne abin da wanda ya komi sauƙi saboda hanyar sadarwa ta yi ta yi sauƙi sannan kuma shugabanni ba ruwansu da abin da ya shahi Allah maɗaukakin sarki mai girma idan an ƙaryata Allah maɗaukakin sarki mai girma wannan yana daga cikin babban abin da Allah maɗaukakin sarki zai tambayi maikwantanmu ba wai karatun boko ba kadai zai tambaya ba wai lahiya kadai zai tambaya ba ba wai hukuncin da ake tsakanin mu kadai zai tambaya ba kaga sabilin karatu da ake yi wani ya hito ya doka ya bata wannan karatun ya karyata shi ba a ce mishi komi ba wallahi Allah madaukakin sarki mai girma yana iya kama garin gaba ɗai shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wasu ruwa a cikin minti biyar sai su yi wata muguwar banna wadda kowa bai tunani Allah maɗaukakin sarki yana turo irin wannan abubuwan ne don musulmai sun hankalta cewa sun taɓa Allah maɗaukakin sarki mai girma amma ba zai tare da su gaba ɗaya ba sai Allah maɗaukakin sarki ya turo aya don ya tsoratar da su saboda Allah maɗaukakin sarki mai girma shi da kanshi ne yake cewa ma nursilu bil ayati illa takhwifa ba wai muna turo masa ayoyi ba ne kawai haka kara zabi a'a sai dan a ji tsoro ne a gyara halayen da ake aikatawa sannan mu sani cewa a cikin laihukan da ake aikatawa na furuci shine ƙaryata manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da abin da ya zo da shi wanda shi ma yanzu a sauƙaƙe ake yin wannan abin ba tare da an ji cewa matsala ne ba shi ma ta wace hanya ta hanyar mi ta hanyar social media ba za ka ɗauki wayar ka ba ka shiga tiktok ka tura bidiyon da ta kai 20 ba sai ka ga cewa ba an samu wani ƙaton jahili ko ko an samu wani ƙaton ɗan iska yana ƙaryata maganar wa maganar sallallahu alaihi wa sallam to kai yanzu kana gaba dan baki ba ba dan salula ba kana gaba dan data ba ba dan mega ba kana da wata hanya da za ka zuwa ka ce hadisin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ƙarya ne kuma ka kwana lahiya ba don wannan hanyoyin ba kuma gwamnati tana kallo shi addinin musulunci shine kawai dan bawan Allah idan kana son ka gane ba ka da wayo ka taba wani mai matsayi ka gani wallahi ba za ka kwana lahiya ba sai an kama ka kuma sai ka sha kashi dawowa za ka yi ka ce ba shi kai ni ya zagi ba bakinka ne ya koci amma hadisan manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kullun sai an yi mi sai an karyata su da baki ta hanyar TikTok shi yasa idan kana da kwan TikTok ko kuma idan baka fara ba kai kokari idan ka fara abinda zaka bibiya ya zaman to karatuttuka ne sannan kai kokari ka hana bakinka ya doki abin da ya shahi karatun addinin musulunci ka karyata ko gaskata ba tare da kayi ilimi mai zirhi ba ba wai tare da ka tambayo malami ba a'a ba tare da kai ka tabbatar da kayi ilimi mai zirhi ba dan ka ai tambayan malamin da ba aqida su dai da malamin da ya ji ba ya ce maka wannan abin da ya ba daidai bane sai ka je sai ka ce na tai na tambayi malam wani ya ce mana kaza dan haka wannan malamin kawai makareci alhalin baka yi karatun ba gobe a ganka ka hau kana rawa kana iskanci kuma aka zo maganar malamai sai ka ɗauko ka aza ba don komi ba kawai don an zira ma haraka ido ba ta da wani magayi ba ta da wani matsayi yau in shugaban ƙasa ya ce zai rage tiktok a 'yan nijar wallahi shugaban ƙasa ya yi daidai shi kenan kawai in na ɗauki waya ta na je shiga kawai shugaban ƙasa ya hana shiga saboda mi saboda a cikin shi ne kake gano ana ƙaryata manzan Allah sannan kuma a cikin shi ne kake gano ana ƙaryata Allah maɗaukakin sarki mai girma da menene duka ake wannan laihin da baki ne ake yin shi ba da kafa ake yin shi ba ba da kai ake yin shi ba da baki ne ake yin shi so nawa zaka ganin dan tasha wanda bai kai ya ce ma malami ya karya ba ya ci so nawa zaka ganin wanda shi mawaki ne ya shiga haraka ta addinin musulunci amma ka taba ganin wanda ba mawaki ba ya tashi ya ce zai yin waka ba a yi amma sai mi sai shi addinin musulunci kinan dan haka idan ka san kana alaka da wannan ko tiktok ko facebook ka yi ƙoƙari ka kame bakinka saboda niyasa saboda allah maɗaukakin sarki mai girma yana ƙirgi duk abin da kake aikatawa na furci yau da sahi mun tashi ko kowa idan ya te kwanta itinani daga sahiya zuwa lokacin da ka kwanta ɗimi nawa ka yi kai ƙirga kanka idan shekara ɗari ka yi ka san ya adadin da mun da ka yi ba ka sani ba inda matsalar take yana can rubuce a wajen Allah sannan wannan abin bai bacewa sannan wannan abin bai mi Allah maɗaukakin sarki bai mancewa sannan mummunan aiki da muke aikatawa da baki na ƙarshe ko wato na uku shine na zamantakewa tsakaninmu ni da kai ko kai da matarka ko kuma duk ma wani wanda ya shahi alaƙa ce ta ɗan adam da ɗan adam na daga cikin abin da ake yi a sauƙaƙe zagin mutum mutum bai maka komi ba sai ka zage shi mutum kawai zai biya wuce sai ka ji ka an ce wancan ɗan banzan ni haushi yake ba ni kaga ka zage shi a cikin sauƙi ba tare da ya maka komi ba da mi ka samu dama ka zage shi da baki kai da lokacin da kake zannaba komi in ka ga dama azkar za kai ka samu lada amma sai ka zaɓi mi bakinka ka yi zagi da shi kaga shi yasa a saman yanar gizo za ka ga mutum yana iya hitowa ya zagi shugaban ƙasa da mi ya zage shi da baki in ba dan baki ba kana zagin shi in ba dan ana kallo ba har wani na dariya kana zagin shi mutum haza ka ga ya mutu kuma wani ya hau yana mi yana zagin shi kaga zagi bai da ni bai da iyaka kinan kaga na daga cikin laihukan da ya kamata kai hattara da su da bakinka shine mi zagi shi yasa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace duk wanda ya zagi uwayen wani nashi ne ya zaga shi yasa mutane ya kamata a ce su bar ta da hankalinsu idan wani bare ya zo ya zagi malami sai ka ga su ma saura wai sun da suna kai wannan mutum suna Allah ya tsine maka kowa ya ce ka zagi malam kowa ya ce kai ma wa ya ce ka tsine mishi ba kai ya zaga ba wancan ya zaga haƙƙin wancan yana kan shi ba yana kanka ba yanzu in ka koma kai ma ka zagi wancan wallahi duka kun zama jakai ba waka ba rarara ya ma isa alifan tami ya mutane ke ta ba da amsa kawai sai ka ga wani ya tashi tun da sahi Allah ya ɗebe maka ruwan albarka Allah ya tsine maka Allah ya maka wani wane ne duka wannan ba daidai ba ne don yana malami don kana son shi kai ma an yi zagi kuma ka yi zagi to shi kenan yan nayan aiki da ku masu biyan malamin da masu biyan mawakin duka ɗaya ake saboda idan jaki ya halbe ka kan rama duka kun kun zama mi duka kun zama jakai kina yana da kyawu ko da mutum kwara ɗaya zagi malami ya zaman cewa wannan zagin bai da tasiri saboda manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya riga ya ne ya riga ya yanke hukunci shi wanda ya zagi wannan malamin wa ya zaga kan shi ya zaga sannan kuma idan abin da ya gaya mai sharri ne a gaban Allah maɗaukakin sarki mai girma ba a yahe lahin kowa da kowa sai an hidda ma kowa nashi hatta a dabbobi sai an hidda ma kowa nashi bale bale a mutane sannan na daga cikin abin da muke aikata mu junanmu da bakinmu wanda ba mu kiyaye bakinmu shine jiba ko labarin wani tare da wani ko wanda bai shahe ka ba za ka kuna rayuwa da mutum a unguwa guda da sun samu matsala da matar shi tattahi gidansu ko ta yaji ko ya sake ta kai ne wanda za ka dinga zuwa fada-fada kana ba da labari aiwa ne matar shi ba ta nan ya sake ta kaga bai yi ba ko kuma an kai da wannan fadin ka tashi ka tai ba ku ga wane yana kaza ba ai kaza ne wannan lahin da mi ake aikata shi da baki ake aikata shi kenan yana daga cikin abubuwan da muke aikata ma junanmu na biyu shine mi annamimanci wane ne ake ce ma annamimi wanda ake ce ma annamimi shine mai yin mi shine mai hada mai hada wani da wani wancan ko yadda su waje an wasa za su wanda ake ce ma annamimi shine wanda yake hada wani da wani musaurara a cikin yara ma ana samun irin wannan sai yaro ya ya ce ma yaro ɗazu da ana karatu na gawa na yana yana hararanka ko kuma sai ya ya ce ma gudan wallahi wannan yaron ya rena ka dama an tashi daga makaranta ka ci uwa shi wannan shine ake ce mami annamimanci a cikin manya ana samu idan ina son wane ya mana wani abu ko kuma na ga yana ma wani ina son ya bar ma wani sai in ɗauki labarin wane sai in ce ai wane har zagin ka yake kaga duka wannan ba daidai ba ne duka wannan da mi ake aikata shi da baki ake aikata shi sannan lahi na hudu shine shine yin kazai abinda ake ce makazahi shine mutum bai yi mi ba bai yi abu ba ko ka ce ya yi abu a unguwarku ne ko mace take wucewa tana zuwa makaranta tana dawowa kawai matsala guda shine ba ta gaida kukuna 'yan fada kukuna gayi kawai da an zamana ana hira sai ku ce ai iska ce na taba gano ta wani waje kuma wallahi bai taba gano ta ba kawai matsalar mine ne suna fada su ne gayin unguwa suke da inci da unguwa kawai tana wucewa ba ta gaida su to yanzu da yanda aka zanna sai a ce ai iska ce waje kaza take zuwa iskanci take aikata wannan shine ake ce ma kazai ko kuma ka nemi mutum ya yi maka wani abu ya yi maka ba alhalin mutunan nan a idanun mutane yana da kirki kawai sai ka ce a dan iska ne kai bai da kirki wannan abin da yake ma kai ba da Allah ba yake yi maku shi to wannan ayyukan duk da me ake aikata su wallahi duka da baki ake aikata su sannan akwai ƙarya sannan ka san a cikin ƙarya ma akwai ƙarya wadda ta wuce ni wadda ta wuce ƙarya kuna rayuwa da mutum ko kawai sai mutum bai maka ba kawai sai ka ce aiwa ne wani gari ya zama lagos a ya zama ku ai abin da ya sa ka ga ya dawo maraɗi ya ki koma ɗan shege ke gari ya can waje wallahi kuma bai da ka shirya mai mi ƙarya sannan kuma abin na shidda wanda muke aikata da bakinmu shine cutarwa akwai wanda da baki zai cutar da kai wallahi kawai da ya kalle ka sai ya shammace ka kai kuma baka ji daɗi wannan shammata ba da ya kalle ka wani abu ne ka kasa yi kana da kiba sai ya ce katon banza katon wuhi sai ka ji kuma wannan abin ka ji ciwon shi ko kuma Allah bai yi mi ba bai azurta ka da tsawo ba kawai sai a dinga ce maka wada kuma ba kaso kuma ana ganin ba kaso in an ce haushi in an ce maka kana jin haushi kuma sai a ci gaba da ce maka ko kuma mutum Allah ya yi shi da mi da tsawo kawai sai a dinga ce mashi sai a dinga ce mashi menene ake cewa dogo baya da hankali koko menene ake cewa dogo da hankali da ce ne kaga ba zai ji daɗin wannan abin ba kaga zai cutar da zai cutar da shi ko kuma Allah maɗaukakin sarki mai girma yayin mutum da girman kai sai a dinga mai sunan banza ko a dinga ce mai miƙatan kai ko a dinga ce mashi ɓangarusa haka ake yi kuma duka duka mutum bai so amma ake yi sannan ana mutum sunan banza wanda bai so wani sunan banza yana yaro ne yake wani abu amma sai a bi shi da sunan banza har girman shi kuma sai ya zaman tobe su amma kuma sai a ci gaba da yi sai a ci gaba da yi mai wannan sunan banza kenan duka wannan laihuka su ne laihuka wanda muke aikatawa da bakinmu ko to bari mu ji matsayin addinin musulunci akan furci mummuna wanda muke aikatawa da baki ko mu sani cewa Allah madaukakin sarki mai girma a cikin alkur'ani mai girma ya hana ka yi magana akan abin da baka da masaniya akan shi shine Allah madaukakin sarki yake cewa wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ilaika kana anhu mas'ula Allah madaukakin sarki yace kakka yi magana akan abin da baka sani ba kaga abin da ka ji kaga abin da kake gani kaga abin da zuciyarka take sakawa na alkhairi ko na sharri duka Allah madaukakin sarki zai mi zai tambaye ka kenan bai dace ba ka hau saman TikTok aje kana ba da labarin abin da ya faru ya mai game da harkar yan ta'adda ko kuma ga harkar sojojin da aka kashe wallahi baka sani ba wallahi kuskure ne abin da za ka aiki da shi shine abin da gwamnati ta hiddu amma a ganka ka tashi tun da sahiba ka waccan fada jiya ba ku ji labarin abin da ya faru ba wallahi soji kaza a kashe baka gani ba baka tabbatar ba wallahi Allah madaukakin sarki zai tambaye ka shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wala takafu ma laysa laka bihi ilm kaka gai ko da kalma guda ne kaka gai haka Allah madaukakin sarki yake ni sannan kuma a cikin aya ta bi Allah madaukakin sarki yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkaziba innal ladzina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun aka ce kada ka ce da bakinka ko ka siffanta da halshenka ka ce wannan abin halal ne ko ko ka ce wannan abin haram ne kawai ba dan komi ba sai dan ka shirya ma Allah madaukakin sarki ƙarya ka san me Allah madaukakin sarki mai girma ya ce lalle duk wanda yake kirkira ma Allah madaukakin sarki mai girma wallahi bai rabauta idan ka ji Allah madaukakin sarki ya ce ba ka rabauta ba nan duniya bane yake ni dama makaryaci tun nan duniya ake gane shi wallahi akwai wanda in ya gaya magana wallahi kai tsaye ake cewa ni ake cewa ƙarya ce wallahi a kusa-kusa akwai wani wanda ya yi wata magana wallahi ɗan uwa ne na san shi maganar da ya yi tana da razana mutum kusan hankalin kowa sai da ya tashi amma wallahi ni hankalina bai tashi ba saboda ƙwarewar mutum a ni a ƙarya tun yana yaran shi kuma har ya girma bai bari ba sannan kuma abin da ya gayi a cikin sati ɗaya abin ya bayyana cewa ƙarya ne amma abin ya tada ma dangin shi da wanda suke maraɗi da wanda suke mai da wanda suke a garsa hankali saboda abin na mine ne na ɗaga hankali ne amma kuma abin kuda aka bincika cikin sati guda wallahi ƙarya ne kinan kaga bai da kyau yin ƙarya sannan wannan a cikin aya biyu a cikin alkur'ani mai girma kenan sannan mu shigo a cikin hadisin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi akwai inda manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake ce mun alaikum bisidik ina umurta ku da ku yi mi ku yi gaskiya kaga da yace ayi gaskiya bai so ayi mi bai sai ayi ƙarya yace ita gaskiya tana tana kai ku ha'ina ha aljanna ne ko kuma tana kai ku hanya ta mi ta kirki ita kuma hanya ta kirki tana kai ku har zuwa aljanna a cikin dai hadisin ne sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa wa iyyakum wal kazib ina yi muku kashedi da mi da ƙarya saboda ƙarya tana kai ku ga mummuna hanya ne ita kuma mummuna hanya tana kai tana kai ku a wuta jahannama ne kuma idan ka kasance kana wannan ƙarya har sai mala'iku sun kai sun rubuta ka a cikin littafin ka cewa wani makaryaci ne sannan a cikin kuma wani hadisi wanda ya zo a sahih bukhari manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana mi jita jite in ji magana kawai ni ma an bada ta wani waje ka ji magana kai ma ka bada ta wani waje zamanin da muke ciki ne kawai yanzu da ka shiga tiktok ɗinka ka gano bidiyo allah allah kake ka kashe wani ya zo ka baya labari shi ne ake ce ma jita-jita ka ji ka ba wani labari ya ji ya ba wani labari daga haka nan ne labari ke yaduwa kinan manza allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya hana wannan shi yasa a hadisi yake cewa lalle allah maɗaukakin sarki ya kyamatan muku abu guda uku ka san idan mutum ya kyamaci abu bai ni bai san ya gan shi in aka ce mutum bai cin kihi wallahi ko kamshin ya bai so in ya ji kamshin ya mi yake amai yake yi to Allah madaukakin sarki ya ce ya kyamatan mamu abu uku ya ce ya kyamatan mamu jita jita ya kyamatan mamu bata kuɗi gaban zagawoyi sannan kuma ya kyamatan mamu yawan mi yawan tambaya kaga wanga abubuwan da aku da Allah madaukakin sarki yana su ne abubuwan da ake yi a cikin tiktok ya da jite-jite sai sa kuɗi ko ka ɓata ka sa jikabi ka yi data ka dinga kallon mummuna abu kaga yana ciki ko sannan yawan tambaya za ka jin mutane suna yawan tambaya abinda ba su da alaƙa da shi ko kuma suna yawan tambaya abin da bai da unhani ko kuma suna yawan tambaya abin banza to duka a cikin wannan rayuwar ta ta tiktok duka ana yin shi sannan abu na gaba shine faɗin magana wadda baka san ma'anarta ba kawai kaji ana faɗin abu kai ma ka ta faɗi ko kalmar da ta yi yawa a cikin tiktok za ka ji mayara suna yawan gayi ko kawai ba ruwansu ba san mi take ni ba za ka jin suna cewa a tasa da mi ake gayan wannan kalmai da baki ko to duk abin da baka san ma'anar shi ba baka gayan shi kenan yana da kyawo duk abin da baka sani ba kakka yi mi wallahi kakka gaye shi shi yasa so da dama za ka ganin wata ta yi shigar banza kuna zamanar ta wuce sai wani ya ce mazinaciya ce kaga a shaidai zinama sai ta cika nawa ake yarda sai wata cika hudu ha amma daga zanne kaga yi kalma san ranka kuma shikenan so da dama za ka ganin mutum ya wuce ƙato sai ka ce wancan su ne irin barayu masu satar dare baka tabbatar ba kaga kaga ya kalma wadda ni wadda baka san cewa haka nan ne ba kinan dan haka duk mai irin wannan ɗumin Allah maɗaukakin sarki ya mai tanadin mi ya mai tanadin wuta shi yasa Allah madaukakin sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa a wani hadisi wannan hadisi ne mai muhimmanci manzo Allah yake cewa lalle bawa sai yayin magana da wata kalma wadda Allah madaukakin sarki zai yarda da shi kawai shi ya gaye ta bai gaye ta bane dan komi kawai wallahi shi ya gaya wannan kalmar ne kawai ana hira gaye ta amma to kalmar sai Allah maɗaukakin sarki yarda da shi a wannan kalmar da ya gayi misali ka ji ana wani sharri kuma ka san abin nan da ake gayi ba gaskiya ba ne sai ka ce wane da wane ku ji tsoron Allah abin nan da kuke gayi wallahi ba haka nan ba ne ku daina menene ka musu nasiha ce ko wa take gyara nasiha su take gyara ko to amma sai ka ga wannan magana da kai sabilin ta ne Allah madaukakin sarki mai girma ranar lahira zai daga darajar kai kai ka aljanna a cikin hadisin sai manzo Allah ya ce kuma bawa zai iya magana da wata kalma wannan magana da ya gayi ko ta fusa ta Allah madaukakin sarki mai girma misali mutum ne aka haihe shi bai da uba ko shi ne wanda muke ce ma a yare dan shege ne ko sai ya zama ba wanda ya sani Allah ya arzita shi da karatu yana da ilimi Allah ya ɗaukaka shi shi yake jan kusalla biyar shi yake jan kusallar juma'a unguwarku ba wanda ya sani sai mutum guda ya sani sai wani abu ya haɗa su da wannan mutum kawai sai ya tashi sai ya dinga cewa yau duk wurin da yake hauka abinda bai da uba kaga wannan kalmai wallah tana ta hausa ta Allah maɗaukakin sarki mai girma kana sallah biyar kana komi amma sai a zo ranar lahira kaga lokacin da kake gayan wannan maganin ai haka nan ne abinda ka gai a kaddara haka nan ko haka nan ne bai da kowa to wannan kalmar tana aifarsa ta Allah madaukakin sarki mai girma saboda ni saboda kana son ka rosa wata alama ce ta addini saboda malami alama ce ta addini saboda in ka rosa shi akwai wanda za su fara shakku akan limancin da yake masu ko kuma akan abin da yake aikatawa to sai Allah madaukakin sarki ka gai ka ganka cikin wutar jahannama sai ka yi mamaki kana sallah kana azumi kana zakka a duk abin da kai ba saboda komi bane kaga kanka a cikin wutar jahannama sai saboda ni sai saboda wannan kalmar kwara taka da kaga yi ta cewa wannan bai da Allah madaukakin sarki ya kai ka ina ya kai ka wutar jahannama me ya ja maka bakinka sannan a hadisi na karshe hadisin mu'azu dan jabal yarda Allah ta tabbata gare shi wata rana yana tare da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi suna balaguro har suka waye gari a wannan balaguran sun yi shi ne wanda suka kwana yan suka waye gari yana tare da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ka san sahabbai kokarin da suke yi idan sun haɗu da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kullum su tambaye shi menene zai kusanta su da aljanna kai kuma yanzu so ake kullum idan kana tare da malami ko kullum idan kana tare da wanda yi ka sani ka yi ƙoƙari ka san wani abu cikin abin da ya sani ko da shi bai sanya baka wannan abin da ya sani musamman wanda ya shahi addinin wanda ya shahi addinin musulunci amma sai ka ga mutum yana tare da malami ba ruwan shi malam menene kaza in nayi shi zan dinga samun lada menene in nayi shi zan dinga kusanta Allah madaukakin sarki mai girma menene idan nayi shi Allah madaukakin sarki mai girma zai yarda ni sai Mu'adh bin Jabal ya tambaye manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai yake cewa ya kai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba ni labarin wani aiki wanda zani in shiga aljanna sannan ba ni labarin wani aiki wanda zan aikatawa ya ƙauratar da ni daga daga wutar jahannama sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace mai ya kai Mu'azu dan Jabal ka tambaye ni wani abu mai girma sai yace amma abin nan yana da sauki ga wanda ya so Allah madaukakin sarki ya sauwake mishi wannan abu hadisi yana da tsawo mai yawa za mu ga yin kalma ta farko sai kuma mu je ƙarshen hadisin saboda can ne mu karatun mai sai ya ce ma mu'azu ɗan jabal ka bauta ma Allah maɗaukakin sarki mai girma kakka haɗa shi da shi a wajen bauta da shi ya fara maya dama Allah maɗaukakin sarki ya ce yana iya yahe kowane zunubi amma banda na shirka ya ce ka bauta ma Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ce wannan abin zai shigar da kai aljanna shi yasa a wani hadisi yake cewa in zunubin kai ya kai ni ya kai girman gizagizai da suke cikin sama in dai ka zo mu Allah madaukakin sarki mai girma ba kai shirka ba ni zaka shiga aljanna in ma dai ka shine za a baka za a dan zane ka daga wutar jahannama in so sai a kai ka aljanna in dai ba kai shirka ba a can karshen hadisin sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa shin ba zan labarta maka ba abin da yake mallaka duk wannan abubuwan da na zano maka wato abin da zai kiyaye wannan ayyukan idan ma ka aikata su ba shi kenan ba abin da zai mi zai kiyaye wannan ayyukan idan ka ka aikata su sai ya ce ya kai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ina son ka bani wannan labarin sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kama halshen mu'azu bin jabal sai ya ce mashi kuffa alaika haza sai da ya kama halshen ya ce kaga wanga ya ce ka rihe shi shi ne bayan ka ƙin shirka ka tsaye da sallah ka yi ne ya ce kaga wanga bakin naka ya ce wallahi ina maka gargaɗi da bakinka sai mu'azu bin jabal sai ya tambaye manzan Allah sai ya ce shin dama Allah madaukakin sarki zai iya kama mu da abin da muke aikatawa da bakinmu wanga sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce mu'azu bin jabal ashe har yanzu a cikin fahimta kai ɗan ƙarami ne sannan kuma wannan kalmar a wajen larabawa ana amfani da ita misali a ce kamar mamaka ta yi ta yi asararka ko kuma a ce maka kai wawa ne ko kuma a ce maka tur da kai da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ya kama bakin shi wai sai ya tambaye Mu'adh ibn Jabal yace manzo Allah shin dama Allah zai kama mu da abinda muke aikatawa da bakin mu shi a tunanin shi kawai an ci bilis sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace yo kai tsammanin ka a ranar lahira yanda kaga idan an yanke rago ana jawo shi ko kan shi a ƙasa ya ce kai tsammanin ka a ranar lahira za ka ganin ana jan bawa ne a ƙasa kan shi da karan haccin shi yana jan ƙasa a tai da shi cikin wutar jahannama in ba don abin da bakin shi yake girba ba haka manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma mu'azubin jabal kina a ranar lahira wallahi idan kaga an maka irin wannan jan karan hancinka yana jan kasa fuskarka tana jan kasa an shiga wutar jahannama da kai sabilin menene sabila abinda bakinka ne ya yi mi ya shibka maka a nan gidan duniya Allah maɗaukakin sarki yake saka ma a can lahira sannan hadisi na ƙarshe idan kana son ka gane musuluncinka daidai yake to duk abinda ba ruwanka to kakka shiga ciki shi yasa manzo Allah ya ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi sai ka iske mutane suna hirarsu lahiya lau babu kai ciki kawai da ka zo sai a ji wajen ya rikice an shiga fada kuma hirar kai babu kai ciki amma daga ka zo hira ta ɓaci kenan kakka yarda a ce inda kuke zama ko inda kuke mu'amala a ce da kaji ana ɗaga murya ana hira wane ne ya zo sannan kuma ba kana aka fara hirar ka zo ka shiga abin da ba naka ba kenan da haka ya koyan uwa musulmi zunuban da muke aikatawa kaso gomiya tara da tara cikin ɗari da baki muke aikata shi kenan yana da kyawu kowa ya kame bakin shi iya kame ba domin ko idan baka kame bakinka ba za ka iya tsintar kanka a wutan jahannama Allah ya kiyaye mu ba haka nan kowa yake so ba abinda muke so duka Allah ya data mu da aljanna kenan Allah yarda nan za mu tsayawa karatun mu abinda muka wada na daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko tuttube alshi wanda muka yi Allah ya yi mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin